abul qasim al bagawi cikin mujamus sahaba al husain al bagawi cikin sharhi sunna abu ya ala da al bazzaru da al imamu ahmad sun rawaito su cikin masanidu nasu dukkan su daga anas radiyallahu anhu gaba ɗaya waɗannan sun rawaito hadisin nan daga sayyidina anas radiyallahu anhu sayyidina anas yake cewa to anan kafin na karanta muku hadisin ku sani abu biyu yake so ya cire na farko yana son ya rusa saidina Anas dan yana magana yana cewa Anas bai taba yi wa manzo Allah hidima ba ko shekara daya inda wanda yake son zamu tattauna akan inda wanda yake musu ya fito ah to ai ni ka san dalili na na yadda yayi wa annabi hidima tun daga hadisan a fili to kai da kace bai yi wa manzo Allah hidima ba meye dalilin ka tsoron fito da dalilin kake ka fito da dalilan sai mu caje dalilan in mun caje dalilan muka tabbatar za su tsaya da kafansu alal akalli ko ba za mu gaskata ka ba sai mu ja mu shiru amma kawai ka ce bai taba yi wa annabi hidima ba to ina dalilin ka sai ka ja kai shiru muna bukatan sai ka fito wannan shine sharadi abu na ɗaya kenan to ya sani hadisin nan da aka rawaito daga sayyidina Anas cewa wani mutum min alil badiya kana ismuhu zahiran ku ji hadisin da kyau da Allah ina son ku bi ni wani mutum sunansa zahir kana yahudi lin nabi sallallahu alaihi wa sallam al hidaya yana yi wa manzo Allah kyautan hadiya fa yajidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja fa qala an nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu sayyidina zahir sahabin nan nawa shine kauyen mu ni kuma annabi ni ne birnin sa sallallahu alaihi wasallam wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu annabi yana son sayyidina zahir wa kana rajulan damiman shi sai dina zahiri ya kasance rajulan damiman mutum ne dan mummuna sahaba annabi duk kyakkyawa ne amma ruwaya ne ta zo da aka ayi hakuri sahaba annabi duk kyakkyawa wa kana rajulan damiman ya kasance mummuna ne fa atawun nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana manzo Allah sai ya zo wajen shi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa huwa yabi'u mata'ahu yana sayar da kayansa a cikin kasuwa fata danahu min kalfihi manzo Allah yana zuwa wajensa annabi sai rungume shi ta bayansa sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana arzikin runguman annabi duk wanda yake ganin haramcin runguman annabi Allah ka haramta mai runguman annabi saboda isan annabi Allah kai mana arziki annabi ya rungume mu sallallahu alaihi wasallam fata danahu min kalfihi manzo Allah sai ya rungume shi ta bayansa wa huwa la yubsiruhu baya ganin annabi fa qala ar-rajulu sai shi sahabin yace arsilni man hadha waye wannan sake ni faltafata sai ya juya farafan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai ya gane annabi ne ya rike shi da ya gane annabi ne faja'ala ya aluma alsaka zarahu bi sadrin nabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya maida bayansa gadan bayansa jikin manzo Allah kirjin annabi yana ta goga bayansa yana ta goga bayansa yana neman albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya rike hannunsa sai ya ce man yashtari hadha al-abd waye zai sayi wannan bawan annabi yana mai wasa yace wa zai sayi wannan bawan faƙala ya rasulallah sai sabin ya ce ya ma'aikin Allah idan ta ji duni kasidan annabi za ka same ni bani da tsada bani da tsada in za ka sayar da ni bani da tsada faƙalan nabiyu manzo Allah sai rarrashe shi ya ce lakin inda Allah lasta bi kasidin ka sani kai a gurin Allah ba mara tsada ba ne kai mai tsada ne a wata ruwaya anta inda Allah galin a gurin Allah kai mutum ne mai tsada dan ya rasulallahi kun ji farkon hadisin nan kun ji ƙarshen shi kun ji farkonsa akwai wanda ya ji ɗar a zuciyansa akan wannan hadisin game da sayyidina rasulullahi hadisin nan girman annabi yake gwada da ramar annabi da tawadun annabi ko ba tawadun annabi ba wani la'ananne kummus zakariya a misar shi ya fara fitarwa saboda abubuwan da suke cikin bible sai ya ce su ma musulmai gashi ai annabinsu ya je ya rungumi wani sahabi don haka su ma suna da abubuwan da yake gwada luwaɗi a cikin inna lillahi wa inna ilaihi kai kuma da ka tashi a mazauninka da wanda kake malami kake kan kujeran manzo Allah kake kan kujeran annabi maimakon ka ba wa manzo Allah kariya ka kara wannan hadisin da yake gwada alfarman manzo Allah sai biye wa Yahudawa sai ya dira akan sayyidina Anas Anas ne ya rawaito wannan hadisin Anas ne ya rawaito ya dira akan sayyidina Anas sannan kuma ya gaskata Yahudawa akan abin da suke faɗa saboda ya yadda wai ya ɗauko wannan wai yana ba wa malaman Kano samfur ne ga abin da ya kamata ku yaƙi da shi kenan to ai ƙazantar da banganta ba tsafta ce a gurina duk al'umman mu ba su san wannan haukar ba kai kaje ka ɗebo kararumo kuma za a zo mu samu lokaci za mu bayyano maka daga gurin waɗanda kake ɗebowa duk mun san su gaba ɗayan su duk mun san su don haka ƴan uwa dole ya kamata a tashi a suka musu don haka dole ya gane wannan haukan da yake ba zai kai shi ko ina ba ya daina ba zai kai shi ko ina ba dan haka wannan hadisi yan uwa kun ji wani abu a ciki to ga raddin mu akai wannan hadisi su ji da kai raddin mu akan wannan hadisin kalman ashizuzul jinsi namiji ya bi namiji ko mace ta bi na mace bai fito a cikin wannan hadisin ba ba kuma wani katan dan iska da ya isa sako shi cikin wannan hadisin kowaye shi abu na farko kenan abu na biyu ko yahudawan ne ko kai dan yaron su da suka turo ka sannan kuma ku ji babu wani malami a cikin malaman duniya karan kaf malaman duniya na musulunci karan kaf tun daga zamanin manzo Allah har zuwa yau ba samu wani malami ko malami ɗaya wanda ya fahimci wannan hadisin da irin fahimtar da yahudu suka yi mai ba har yau ba wani malami ɗaya malamai idan sun tashi ma abin da suke cewa kamar imamu turmuzi sai ya fitar da hadisin a cikin shama'ilu na manzo Allah ibnu kasir yayi wa hadisin babi a cikin babin babi muzahin nabi sallallahu alaihi wasallam wasa irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abul barakati shi ma ya fitar da shi a cikin babul mizahi a ibnul mufli fi babi husnul khulqi duk haka suka fitar da hadisin nan da malamai da dama suna hadisi ne da yake gwada girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji wannan abu na biyu kenan abu na uku zai ce to ai an ce al-ihtidanu runguma me ya jawo runguma to ga amsar mu akai shi runguma al'ada ce da dukkan halittun Allah ‘yan Adam tun daga kan annabi Adamu har zuwa yau ba wanda bai san me ake nufi da wannan ba. kowa yana kowace halitta in dai dan adam ne tun daga kan annabi adamu har zuwa yau ko a wace kabila kake ka san kabilan ku ana yin runguma baba yana runguman ɗansa ɗa yana runguman babansa ba a yi akwai wanda ya ce luwaɗi suke yi sa'annan aboki yana runguman abokinsa akwai wanda ya ce luwaɗi yake yi sa'annan akwai malami yana runguman ɗalibinsa akwai wanda ya mai wannan mummunan fahimtar to dan me za ka zo a ce annabi ya rungumi sabansa kai da yake balidi ne wani wani bayahude ya kawo kai kuma ka biye wannan bayahuda wannan al'ada ce da kowa ya sani to abu mafi girma anan ku sani yana daga cikin hanyar gaishe-gaishe na larabawa shine balarabe in ya ganka yana runguman ka hanya ce ta gaisuwa na balarabe ba komai bane wannan ka duba waƙoƙin larabawa yana nan birjik ɗaya daga cikin su almutanabbi yana cewa falam ara qabli man mashal baru nawahu wala rajulan qamat tu'aniquhu usdu tu'aniquhu mu'anaka larabawa sun san wannan sun san wannan ba wani abu bane to bari sai ya bi mun ji dukka aje waɗannan babu ai da ka tashi sayyidina Anas shi karaina ko tunda sayyidina Anas karaina ka ji al-Imam Tabarani ya rawaito hadisi cikin al-Mu'jamul Kabir da al-Awsat da as-Sagir sa'annan Ibn Abi Asim ya rawaito cikin al-Ahad wal Masani al-Haisami ya rawaito cikin Majmu'u Zawaid Ibn Hajar ya rawaito cikin at-Talkhis al-Habir gaba ɗaya daga Aunu bin Abi Juhaifa an abihi baban sannan Wabu bin Abdullahi yace kala yace lamma kadima Ja'far bin Abi Talib lokacin da Ja'far ya yi sayyidina Abi Talib Ali bin Abi Talib ya dawo daga Habasha bayan sun yi hijira annabi ya tura sun yi hijira ya dawo ya zo wajen manzo Allah talaqahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya tarbe shi fa anaqahu annabi sai ya rungume shi wa qabbala baina ainihi annabi ya sumbanci goshin sa ka taba fitowa ka ce in ba sayyidina Anas ka raina ba ka fito ka ce ka yi wa wannan hadisin irin fahimtar da kai wa hadisin sayyidina Zahir sannan hadisi mafi girma daga wannan tunda shi kullun yana da awan albaiti albaiti albaiti al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi da sauran malamai da yawa daga cikin su yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sayyidina al-hasan da sayyidina husaini suka zo wajen sa yu'aniquhuma manzo Allah yana runguman su wa yaqulu annabi yana cewa man ahabbahuma faqad ahabbani wanda ya so waɗannan ni ya so wa man abgadahuma faqad abgadani wanda ya ki su ni ya ki inji manzo Allah manzo Allah ta kai bayan runguman ma yakan ciro harcensa annabi ya ciro harcensa ya ba al-Husaini haka al-Husaini ya kama harcen ya tsotsa ya tsotsa can sai ya ji ya ce a ya koshi annabi to kuma kun sa abun mamaki saboda Allah yana son yayi hukunci Yahudawan sai suka ɗauko wannan hadisin na Sayyidina Al-Husaini sai suka yi mai sharri ba sharhi ba sai suka yi mai sharri irin na hadisin Sayyidina Zahir to me yasa ka ɗauki hadisin da aka rawaito daga wajen Anas ka bar kuma hadisin da al-Imam Husaini ne da wani abu me manufan ka fito kai wa duniya bayani fito kai wa duniya bayani wannan ƙarya yake sa'an nan ku ji shi al-Imam Anas din ba wanda yake magana a kansa ya rawaici hadisi sunan sun kawo yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ya tasafahuna idan sun hadu sukan gaisa sa'annan kuma wa ya ta'ana kuna iza qadimu min safari in kuma sun dawo daga tafiya ne suka hadu da yan uwansu sai su rungumi junansu yanzu kana nufin ka ce tun da shi ma sai na Anas ne ya rawaito wannan hadisin sahabbai suna runguman junansu ma'ana su ma astaghfirullah tubu ilayhi kana danganta musu wannan abin luwadin kenan ya kamata jama'a su dinga adalci ilimi ba ƙarya ba ne idan kaga kana son ka batar da al'umma annabi kana da yanci amma ka sani kuma mu ma muna da yancin daka ka wannan shine jawabi na gaskiya wannan shine jawabi na gaskiya wannan shubha ce hal hazi shubha hazi zubalatul fikr wannan shirme ne kawai da rashin basira da rashin tunani wannan shuba ne da zaka zo kana karanta kana zubalatul fikri ne wannan da rashin tunani da damsul basirati tabewa kawai to wannan kenan sa'annan kuma mije me ma'anan al-ihtidanu runguma a luga da ya tashi sai wani sharri shi ba yahudan sai suka dora shi akan sharri da suka dauko kalman al-ihtidanu runguma sai suka mata fassara suka bata wata kalma wata kalman sai suka ƙara dora mata wata kalma ya za a yi kalmomi uku ko biyu su taru su fassara kalmomi daya dole za a samu waɗansu ma'an sun haɗu a wani guri sun rabu a wani guri dole ne za a samu wannan inda ka san arabiya suna cewa al-ihtidanu ma'anansa ihtidanahu ai akhazahu min hadnihi ya rike shi min hadnihi me hadnihi wa huwa ma dunal ibdi ila al-kashfi shine abin da ya kasan hammata daga nan ka sa hannunka a bayan mutum zaka rungume shi ba ta hammatan sa zaka sa ba shine suke cewa al-ihtidani ila al-kashfi har zuwa nan al-kashfu kuma shine waɗannan kasusuwan haƙarƙari na baya in luwaɗin za a yi da hammata da ƙashin haƙarƙari ake yi kai mahaukacin ina ne da kai da yahudawan gaba daya wanda ya kamata su zamanto masu hankali wannan kenan da suka tashi sai suka ce wai alkashhu kashin hakarkari to meye alkashhu sai suka ce ma bainal khasirati wad dulu'i abin da yake tsakanin kwankwaso da hakarkari to kaga alkhasira kwankwaso me ya shigo da shi a cikin alhadunu bai daga ciki wannan wani fassara ne akan fassara kai ka shigo da shi sannan kuma in an zo an ce ma bainal khasirati wad dulu'i daga kugu nan abin da ya sama zuwa sama ai ba ce daga kugu zuwa ƙasa ba kaga daga nan zuwa sama ne amma jiya wannan abin da kake tafiya kenan to wannan shubha ne na hauka wanda baka san me kake ba ka biye wai huda kuma sun je sun jefa ka a raini hadisi na biyu akwai hadisin sayyidina usaid bin hudairi babban sabon manzo Allah ƙarin alqur'ani ne dan uwansa almahdi ne gwani ne ƙarin alƙur'ani ne ya kasance in annabi yana zaune yakan ce usaidu zo ka karanta mana alƙur'ani manzalla yakan kalle shi yakan ce mai laqad uti ta mizmaran min mazamiri dauda Allah ya baka daɗin murya irin daɗin muryan annabi dauda ka san annabi dauda ne in yana zikiri saboda daɗin muryarsa duwatsu ma rawa suke yi suna ansawa kwarai da gaske awubi ma awwa tsayar wa alanna lahul hadid haka zaka samu yana zikiri yana yi in ya dauki karfe saboda yanda yake zikiri karfe in ya ji dadin zikiri kawai sai kaga karfe yana lankwashewa malam yana lankwashewa a hannunsa to annabi yake cewa an bashi mizmar min mazamiri da shine wannan sayyidina usaidu din yana zaune da daddare yana karanta alqur'ani sai ya ga dawakin sa su yi nan su yi nan su yi nan su da sai je ya duba yana zuwa cikin wajen dawakin kawai sai ya ga wani abu fari kaman sarka yayi sama fu sai ya gudu ya dauki ɗansa. ya shiga cikin daki washe gari ya je ga annabi manzo Allah ce mala'iku ne sun ji daɗin muryar ka suka biyo wajen ka wannan sahabin akan sa kake magana kai baka san me kake yi ba baka san me kake ba ka ji girman sa a wajen manzo Allah annabi yana ce mai laqad uti ta mizma ko da yake bai san alqur'ani ka san shi a wajen sa alqur'ani ya bai cika ba ya faɗa wannan ya faɗa ko ka ko ka yadda ko baka yadda ba ka faɗa saboda ya fito ya yi magana ya ce da da akwai ƙur'anin ibnu mas'udin a hannunmu yanzu to gaba yake ya shige ƙur'anin sayyidina usman bin affan amma tun da an kona ba yanda za mu yi sai mu yi amfani da ƙur'anin sayyidina usman ashe amana ji kake amfani da ƙur'ani mu kuma wannan ƙur'anin na wajen mu cikakke ne kai ka ce inda da wani zaka bi shi to shi ma yana ɗaya daga cikin nukaɗin da ku shirya shirya ya shirya ya tanadi kayan fada za mu zo sai biya saurara ya shirya zai ga bala'i wallahi zai ga bala'i mun tanada mai kayan aiki mun sako shi a gaba kenan sai ya gane sabon manzo Allah ba bakin rija ba a wajen wasan yaro bane sabon annabi sun fi karfin ka duk tsiyarka kuwa sai mun daga alfarman sabon annabi kai mun kai ka kasa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan hadisin na sayyidina Usaid bin Hudairin yace fa bainama huwa yuhaddisul qauma shi wannan sayyidina Usaid Usaid din yana yana ba mutane labari wa kana fihi muzawun ya kasance mutum ne mai dan san kakaci yana ba annabi dariya in ya zauna sai ta ba annabi dariya annabi sai dinga murmushi sallallahu alaihi wasallam annabi yana son zaman kusa da shi to yana cikin basu wannan yana ta bayani mutane suna dariya annabi sai ya dauki aswaki aswaki kuji aswaki ne ud karanin annabi faɗa anahu sallallahu alaihi wasallam fi kasirati kaman kuna zaune da wannan malami yanda kuke zaune sai haka kawai da asuwaki sai ya taba kwankwasan ka kana wasa da asuwaki annabi sai ya mai haka annabi sallallahu alaihi wasallam fi kasirati bi udin faqala sai shi usaidu yace asbirni a ya rasulullah ai ni bazan hakura ba sai na rama faqala istabir annabi yace to karama har sai ka hakura qala sai yace inna alayka qamisan ai lokacin da ka taba ni da aswakin na akwai riga a jikinka akwai riga ba riga a jikina kai kuma yanzu akwai riga a jikinka farafa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah da ya haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farafa annabi annabi sai ya dauke rigansa fata da annabi yana daga rigansa fata da nahu usaid kawai sai ya rungumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waje ala yukabbilu kashahu sai kama sumbantan haƙarƙarin annabi nan kala sai ya ce inna ma arattu haza ni abin da nake so kawai kenan ya rasulullahi kun ji fa hadisin shi ma kawai sai ya dauko ya maka mai irin wancan fasarar ai yahudu sun ce me zai sa a sumbanci hakarkarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to anan yana bukatan ya gane wani karatu ka karanta al'adun larabawa da tifafin su a da ka sani ba tufafi bane yadda kuke ganin ku jamfa kaza da sauransu da haka za ku ji ana hakaito muku cewa manzo Allah yana sa riga me sunan riga ta fulanin nan wanda ake sa ta za ku ga ba hannu anan afafairan ko afafairan to annabi yana sa irin ta wanda in annabi yayi haka zaka ga annabi in yayi haka zaka ga nan dinsa hammatansa da sauransu ba irin zamanin yanzu bane yanda tufafi ya wadace su ya kamata ka karanta wannan kuma sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda rama ta annabi ka mance lokacin da ya je fatu makka ya ce wanda annabi ya buge shi yana tunanin manzo Allah ya buge shi ga bayan Muhammadu nan ya zo ya rama dukan da aka yi mai annabi haka yake rama ne raufur rahimun amma su sai suka yi wa hadisin wani fasara sai suka kara ɗauko kalman alkashiratu da alkashu kugu da kuma karkari sai suke cewa to mu muna faɗa shine idan akwai wani dishinari da yace su masu yin wancan aikin banzan na luwaɗi da kugu da karkari ake yi a kawo mana in akwai babu wannan na ɗaya kenan sa'annan kuma ya sani cewa duk malaman duniya su ma ba su fahimci irin wannan fahimtar da kai da malam ɗan tamora da yahuda kuka yi wannan hadisin ba ba su fahimci wannan ba abu na uku abu na hudu kai afuwan a e afuwan eh abu na hudu akwai wani abu da nake so ya ji anan sosai abu ne da ya shafi arabiya kwarai da gaske alƙarina idan ka samu irin wannan ku kaddara ku kaddara alkashu da alkhashiratu da yake faɗa kugu da kwankwaso ɗin da yake faɗa da wannan haƙarƙari da yake faɗa a ƙaddara gurin ana yin lalata da su a ƙaddara ya zan billahi a ƙaddara to idan ka zo ka samu irin wannan a cikin magana su laraba abin da suka tafi suka ce alƙarinatu sawa'un kanat lafaziyya am haliyya qad tasrifu lafza am ma'ana wulaqiqi idan ƙarina ta zo in ka samu lafazi wanda ga ma'anansa na ainihi ya ka ma'anansa yake to za ka iya samun karina da zai canza maka ma'anansa wani abu zai zo sai ya goge ma'anansa na ainihi ya baka wani ma'ana na daban me karinar da za ta goge wannan ma'anan da yake kwakwalwanka yake tunaninka shine manzo Allah ya fi karfin ya yaka saboda akwai hadisansa da yawa da ya yaki haka ko ba haka ba sabon manzo Allah sun fi karfin ayi haka da yawa daga cikin sabon manzo kai sayyidina usaid nan da sayyidina abubakar da sayyidina usmanu da sayyidina husain bin imran kun ga waɗannan mutane sayyidina abubakar yace don ku gane sahabbai da suke ganin girma annabi ya ce tun da na sa annaba ido na a mazaunin annabi har yau yana shimfiɗan kwanciya ya ce idansa bai taɓa kallon tsiraicinsa ba tun da ya kalli annabi saboda yana jin kunyan idansa ya kalli tsiraici sannan kuma ya kalli annabi ya zo ya kalli tsiraici sai na usmanu da aka zo aka gaya mai wajen sulhu da biya manzo Allah ya yi mu baya ya dora hannunsa akan hannunsa ya ce hannun usmanu ne sai na usmanu ya ce hannuna na dama na bai taba tunda na gaisa da annabi bai taba taba al'aura na ba sayyidina husaini sayyidina husain shi ma haka ya faɗa ibnu imrana sabban da suke ganin girman annaba gani zaka dauko gado wannan shiriri tan kana gaya musu cewa sun ce kaza sun ce kaza daga cikin shuba da suke yada su gan kawo hadisin na Aisha wai ta ce manzo Allah ya ce mata ina ina ina gane fushinki da rashin fushinki in kin yi fushi kikan ce ya Muhammad in kuma ba kya fushi kikan ce ya Rasulullah sai suka kararo jaya za ta yi ta ce ya Muhammad la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka ya rajul ila gairaha wannan yaji wannan an ga ilimi wasa ne tafi can ka je kai karatu me za ka yi in na Aisha ta ce ya Muhammad ita kadai ne ta fara faɗa tafi ka duba Najil Balaga sayyidina alin da kake gadara da shi radiyallahu anhu mu muna gadara da shi ko da yake kai ba gadara da shi kake yi ba hauka kake dan baka san sayyidina Ali ba sayyidina Ali zaka ji a gurare da yawa yana cewa ya Muhammad Muhammad ya Muhammad Muhammad ya gurare da dama a cikin Najil Balaga miya barkatai ga sunan sayyidina jibrilu da ya zo wajen manzo Allah lokacin da ya zo yana so ya koya wa sahabbai addini me yace ya muhammad akbirni anil islam zaka zo kai wa sayyidina jibrilu ga darasa sai na Aisha ne kare wa hankali ka san shi jibrilu ko da yake na Aisha ita radiyallahu anha akwai hakuri amma shi jibrilu ai yana raye wal yana raye wallahi yana raye in ka raina shi kaga ba daidai ba ko ba haka bane yana raye za ku gauraya wallahi kamai wannan rainin hankalin ka ce ya raina wallahi tallahi wallahi a fuffuken sa ya ishi duniya mu ba mun gan shi ya zo ku gauraya ya zo ku gauraya wallahi in bai ga ko sunan ka ya bayar wajen azra'il ya ce wannan shemu in ka je ku gauraya da shi wallahi to za ka kana nan za ka kawai ta ce ya Muhammad ya Muhammad to ya za ka yi da Muhammadu Muhammadu Muhammadu alqur'ani je ka goge in kai sa nana Aisha ce kai marainin wayan ka ita kadai ka raina wayo da yake dan iska ne kai ku zo kana kana batar da yaran mutane kawai kana raina musu hankali za su haɗu wallahi za su gauraya to ku ji lafazi idan na zo na ce maka yanzu idan na zo na kawo maka wani lafazi na kawo maka wannan lafazin to idan akwai karina za ta iya juyar da ma'anar lafazin na ainihi alkur'ani yana gaya mana haka lokacin da annabi musa ya tafi munajati da allah ya tafi ya bar mutanensa ya bar wa annabi haruna mutanensa ya ce zan je in yi munajati da allah da ya je wajen allah allah sai ya bashi allo alluna na taura ko sai annabi musa ya zo da shi qur'ani sai ya ce maka walan ma raja'a musa ila qaumihi lokacin da annabi musa ya dawo wajen mutanensa gadbana asifan yana cikin fushi kala bi isa ma kharaftumuni min ba'd yaje kaitar da yanda kuka koma bayana haka kuka canza ajiltum amra rabbikum sai ya ce wa alqal alwaha wa akaza bi rasi aki yajruhu wa alqa me kalman alqa watsarwa ya jefar kana nufin allan da attauran da Allah ya bashi wa alqa ya jefar haka zaka fassara dole karina ta juyar da kai wata karina haliya annabi Musa ba zai yi haka ba sai ka ce wa alqa ba za ka ce ya jefar ba sai ka ce me sai ya ajiye allan a gefe ko ba haka bane dole haka zaka ajiye haka zaka fassara to idan ka fassara alqa a cikin alqur'ani ba ma'anan ya jefar ba ya ajiye dole in ka zo wajen alkashiratu ko alkashu da irin tunanin karbabban tunaninka sai ka fassara shi da fassara mai kyau kar ka ba su fassara irin na zahiri Allah yana cewa a cikin alqur'ani akan mata idan sun samu gardama da mijinsu mace tana yi wa mijinta gardama Allah ya tsare mu da haka Allah ya ce wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wajiruhunna fil madaji wadribuhunna idan an samu mata sun yi gardama Allah ya ce to fa'izuhunna ku yi musu wazi wajiruhunna in sun ki jin wazin ku kaurace musu akan shimfiɗa wadribuhunna abu na ƙarshe in sun ki ku bige su ku bige su kaga da nayi duka al-Imam al-Bayhaqi yayi haka kaga in an ce duka me duka ka gaggaura wa mutum mai kila wani ma in yace wadribu hunna yace to bismillah Allah ne yace in buge ki ina sanda in tabihu kaga kaga haka ne amma kuma haka ake nufi karina za ta zo ta juyar da kai sayyidul wujudi allazi ala qalbihi unzila alqur'anu manzo Allah wanda a zuciyarsa aka saukar da alqur'ani tun da yake manzo Allah bai taba dukan mace ba annabi bai taba da ganuya da ki mace ba gashi kuma Allah ya kawo da fi'ili mudari'i wa hunna kana rubin ka ce annabi bai bi umarnin Allah bane ashe ba haka zaka fassara wa hunna ba sahabbai da annabi ya gane su ba irin sa bane suka ce sai sun yi dukan annabi sai ya ce to shikenan matarka ta gama ma rashin kunya ta gama yi sai aka ce ka nemo wasu waki eh fili amri afwan idan aka ce ka nemo asuwaki ta gama ka nemo asuwaki kin gama mun rashin kunya da asuwakin nan ɗaya biyu uku abin da kai saka yi kenan wadribu hunna to kuma fas kalman haka take nufi ba haka take nufi ba to dan haka idan wannan kalmomin karina ya juyar maka da ma'anan su dole kai ma ka juyar da waɗancan kalmomin ba za ka yi wa hadisin nan fassaran gatari ba ya kamata mu ji tsoron Allah kan wannan al'amari so sa'an nan kuma ku ji duk wannan abin da ake yi mu gaya maka hukuncin ka wannan abin da kake so ka yi Allah yana cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wannan shine hukuncin ka duk wani wanda yake son alfasha da kokonto da bala'i ya yadu a tsakanin al'umma musulmai Allah ya ce a gaya musu Allah ya yi musu tanadin more-moren azaba a lahira wannan ai alfasha ne kake yadawa saboda yanzu a cikin ku waye ya taba jin wani harka wai na wani luwadi ana danganta shi da addinin musulunci to ka zo ka dauko su kuma yan jaridu mahaukata sun je sun dauka malam yana kara annabi yana kara ne yana bata manzo Allah dai saboda kazanta ne ba wanda ya santa ya zo ya fito da ita yana bata annabi to shikenan tunda kun je yana kara annabi mu ma bari mu gaya muku ga abinda bible suka ce ku je ku debo ku je ku debo sai ku ce to su ma ga bible kuri abu rariyan nan da su waye mahaukata sun je duk suna ta sawa mutum ya gama shirmansa ya je ya gama molo wiwinsa ya zo yana gaban mutane yana tama mutane shirme to a gurguje ina son mu shiga nukudatun rabi'a to anan kiristoci su yi hakuri idan akwai ki kun san bayan da shi magana in ka sake ta to baka san iyayen da za ta tsaya ba lokacin da take bakinka ne naka amma in ta fita ta zamo mallakan wanda suka ji ta ba mallakan ka ba ko ba haka bane ba to don haka kiristoci in maganan nan ya je kunnensu su je su yi haƙuri ronaldan da aka turo ne ya zo ya karanta wa musulmai waɗansu abubuwa mu kuma muka ga babu yanda za mu yi yanda za mu kara annabi shine mu nuna musu abin da suke nunawa babu kyau ai sun nuna luwaɗi babu kyau ne ko to mu nuna musu shi akwai shi a cikin littafin su ya rage sai ka je ka gaya wa yahudawan da suka turo ka ka ce musu to yanzu fa an samu matsala wannan hadisan da kuka kawo an tare su to amma kuma ga wasu tsaraba da aka bani na dawo muku da shi menene matsayinku akan wannan abin ku gaya musu wannan abu na farko malam ya duba al'ahadul qadim abin da suke kiran shi old testament a cikin bible tsohon alkawari ya duba tsohon alkawari ya duba sufurul muluk a sani fasalin al-ishahur rabe ya duba aya ta talatin da biyu zuwa aya ta talatin zuwa aya ta talatin da biyar zai ga abin da suke cewa zai ga abin da suke cewa ga abin da suke cewa ya ce aya ta talatin wada kalal ya sha'u al ya sha'u shine al ya sa'u da yake cikin alqur'ani annabi ne ai to in kun ji sun ce a bible al ya sha'u suna nufin wancan al ya sa'u din wada kalal ya sha'u al baita al ya sha'u sai ya shiga cikin gida wa idza bis sabi mayyitun wa muttaji'un sai ga wani yaro a kwance kuma yaron ya mutu ala saririhi akan gadansa fada kala da ya ga wannan yaron yana kwance akan gadansa fada kala sai ya shiga ɗakin da yaron yake wa aglaqal baba ya kulla kofa ala nafsihi ma kilaihi ma shi da yaron su biyu wa salla ila rabbi sai ta addu'a ila rabbi kun san su ba su cewa Allah sai da su ce ar-rabbu wa salla ila rabbi ya ta addu'a zuwa wajen Allah summa sa'ida to ku ji nan da kyau sai ya hau wadda ja'a ya bararraje fauka sabiya akan yaron wa wada'a fammahu fi ala fammihi ya dauki bakin sa kis ya tabbata ya sa a bakin yaron kis ya tabbata wa ainayya ala ainayhi ya dora idan sa biyu akan idan yaron wa yadayhi ala yadayhi ya dora hannayensa biyu akan hannayen yaron wa tamaddada alaihi yayi bare bare ya baje akan yaron fasakina jasadul wadadi har sai da jikin yaron yayi dimi to amma nan naga kun yi tsuru tsuru in nace ba ina nufin alaysau na alqur'ani ba ba shi ba zan zo mu kare wannan alaysau a bible ba alqur'ani ba ku fahimci wannan yawwa sun ma'ada sai ya dawo wata mashafil baiti taratan ilahuna wa taratan ilahuna yayi ta zirga zirga a cikin gidan wasa ida wata maddada alaihi ya ƙara hawa kan yaron ya shimfiɗa ya bararraje a kansa saba a marratin haso bakwai sun mafata sabiyu aina sannan yaron ya buɗe idansa duk munin wancan hadisin da ka kawo na saidina zahir da sadisin saidina usaidu ya kai wannan ayat da take cikin babul muni to ka gaya wa kiristocin da suka turo ka yaƙi ya ci matan libida su dawo a cikin bible akwai kura su daina taba annabi su gyara gidansu kafin su zo su ce za su getta gidan wani wannan shine ka'ida wannan na ɗaya kenan a cikin Bible mu ƙara gaya maka ko ka sa abin da ake kiran shi zinal maharim uba ya yi zina da yarsa kuma mafi muni suka danganta wa annabin Allah annabin Allah amma annabin Allah mu a wajen mu amma wannan maganar da zamu karanta karka ɗauka annabin haka yake su a wajen su ne wannan annabin haka yake yawa a wajen su ne wannan annabin haka yake ga abin da Bible yake cewa ya duba spirit takwin ishahi na 19 aya na 30 zuwa 38 yake cewa wa kafa lutun ayyas kuna fi saugarin fasa idal jabala annabi lutu ya ji tsoron ba zai iya zama a garin da mutanensa suke wannan alfasha na luwadi ba sai ya je ya hau kan dutse wa aqama bil magarati ya shiga cikin kogo ya zauna huwa wa buna tawu shi da yayansa yan mata guda biyu faqalatil kubra wannan a Bible ne fa sai ɗaya daga cikin yan matan tace yayansa mata guda biyu babban lissugura tace wa karaman shaka abuna to kin ga fa baban mu ya tsufa wa ma fil ardi rajulun yatazawwajuna yanzu kuma a ƙasa babu wani mutum da zai aure mu saboda dukkan su ƴan luwaɗi ne ala adati alil ardi kullihim bisa yanda muka san al'adan su ta'alai to kizo nuski abana khamran mu shayar da baban mun nan giya wa nudaji uhu mu kwanta da shi wa nuqimu min abina naslan saboda mu samar da zuriya daga jikin babanmu mu fasakata abahu ma khamran sai suka je suka shayar da baban su nan giya kun san waye baban su wai a fadan bible wai annabi nudu suka bashi giya ya sha da ya sha giya yayi tatil har tsawon dare waja al kubra sai ita babban ta zo wadaja'atu sai ta kwanta da shi wa huwa la ya'lamu bai sani ba ma biniyamiha wala qiyamiha haka ita ma washe gari karaman ta zo ta kwanta da shi daga karshe fa hamalat ibnata ludin su yan mata biyu wai yayan annabi ludin sai suka dauki ciki daga baban su min abihima daga babansu shikenan fahamalatul kubra ibnan wasammatu sai ita ɗaya babban ta haifi ɗa namiji ta ta ambace shi sunan shi mau'ab wa huwa abul mu'a- abul mu'abina shine baban wasu kabilu a cikin yahuda da ake ce musu mu'abina ilal yau mai har zuwa yau wasu gura ita kuma karaman ita ma ta haifi ɗa namiji wasammatu ibnu ammi ta ambace shi ibnu ammi wa huwa abu bani ammin ammuna ilal yau sune banu ammuna wannan bible ne yake faɗa cewa annabi ne yake zina da ƴaƴansa mata guda biyu duk munin wannan da yake duk munin hadisin a kaddara hadisin can yana da muni ya kai munin wannan to kiristoci su je su gyara nasu tukunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin su kai ka san bible ya rawaito cewan akwai annabin da yake shan giya yayi tsirara a cikin bible a cikin bible dan shi wannan ya gane in yahudawa sun zo sun faɗa wa annaba kai ya karanta bible din su tukunna ya gani ya duba sifirit takwin ishahi na tara aya na 20 zuwa aya na 32 yana cewa wa kana nuhun awwala fallahin garasa kamran annabi nuhu shine farkon manomi da ya dasa kam- a karaman ya dasa wannan wannan itaciya karaman e inabi na'am wa shariba nuhu min al-khamri sai suka ce shine yaje ya wai astaghfirullah tubu ilayhi yaje ya sha giya na wannan inabin fasa kara ya maku yayi bugu yayi yayi mankas wata arrafi kai matihi ya cire kayansa ya tsirara a cikin a menene dinsa rumfarsa fara'a hamun abu kan ana aurata abiyi ɗaya daga cikin yayansa sai ya zo ya ga al'auran babansa fa akbara akwai sai ya je ba yan uwansa labari su biyu wa huma kharijan a a fa kaza samun wa yafu sauban wa alqaya wa alaka tafihi masu biyun sai suka dauki tufafi suka wani dan mayafi suka rataya a kafadan su suka tafi zuwa wajen baban su suka je suka lullube wannan al'auran su amma fiskan su baya kallon wannan baban su wannan fa a cikin bible wai me wannan kazantan ne a cikin littafin sa zai zo ya ce wai ana ya dauko wasu hadisai da suke gwada girman annabi Muhammadu ya zo yana faɗa yana yana nema ya yaudar mutane kai da kake da wannan kazantan kai kuma abin takaici al'umman mu sunan musulmi da al'umman annabi ka zo ka biye musu to wannan ya ji abin da yake cikin bible kenan sannan akwai ashizuzul jinsi annabi isa kansa basu bar shi ba in kun ji an ce in sun ce yasuwa suna annabi isa kala kala ne a bible in sun ce yasu suna nufin annabi isa shi ma sun faɗa cewa annabi isa yakan iya yawo da ɗan tawul sai dai ya nada in ta kama almajiransa sun zo kuma sai ya cire tawul din sai ya dinga wanke kafafuwansu wannan yana nan shi ma ya duba cikin bible zai gan shi to abin da ya sa wannan kar mutane su yi jungum su ce kaka haka wannan a bible ne to amma in ka dawo cikin alkur'ani qur'ani zai wanke maka su tas musamman annabi isa da suke wannan magana a kansa zaka ji qur'ani yana gaya maka labarin sa waye annabi isa kaman ka tambayi Allah qala inni abdullahi ni bawan Allah ne atani alkitaba Allah ya bani littafi waja'alani nabiyya ya maida ni annabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya maida ni ni dane mai albarka di yanda nake wa ausaini bis salati Allah ya ce in dinga sallah wa zakati in bada zakka ma dumtu hayya matukar ina raye wa barran bi walidati in zamo mai biyayya wa mahaifiyata walan yaj'alni jabbaran Allah bai maida ni jabberi ba shaqiyan matsiyaci kun ji jabberi Allah bai mai da annabi Isa ya zamanto jabberi ba yawa shi ba jabberi ba ne wala mai ja'alni jabbarin saqiya sai ya ƙara cewa dan ya gaya maka matsayinsa wassalamu alayya amincin Allah zai ta tabbata a kaina yana tabbata a kaina yau wulittu tun ran da aka haife ni wa yau amutu da ran da zan mutu wa yau ubasu hayya da ranan da za a tashe ni ranan kiyama Allah sai ya yanke maka yace zalika isa ibn maryama to wannan shine annabi isan da muka sani qaulul haqqil ladhi fihi yamtaruna ma kana lillahi an yattakhidha min waladan subhana idza qadi amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wannan shine annabi isa da muka sani kenan in ka dawo haƙƙin sauran annabawa da muka faɗa yanzu wanda bible ya ɓata su ya ɓata image din su zaka ji Allah yana faɗa a cikin alqur'ani yana cewa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiyun alim Allah ya zaba annabi adamu ya zaba annabi nuhu ya zabi iyalan annabi ibrahim da iyalan imran akan dukkan halittun da suke zamanin su wasu zuriya ne sashin su daga shasi wallahu samiyun alim Allah ya ce wa abna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika nizil musinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullum min as-salihin wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa lutan wa kullan faddalna ala alamin wannan qur'ani haka yi ta ce mana girman annabawa sabanin yadda Bible yake faɗa da haka malam dan tamore in an je an ji wannan sai a abin nan sai a faɗa musu su da suka turo ka wannan saboda ba lokaci ne abubuwan ina tsatsallakewa da ya ji madarar bala'i a cikin Bible amma za mu bashi samfur za mu haɗa filin dambe na gaba insha Allah yawwa abu nukuda ta biyar da nake so a gurguje mu tattauna nukuda ta biyar da nake son a gurguje mu tattauna batun da yake cewa sai tadlisi da cin amana shi Muhammadu Nasir na ilimi idan ya tashi sai ya ce shi ya fara warware sai ya nuna wa almajiransa shi kadai ne yanzu yake warware hadisai da suke cikin sayyul bukhari da sayyul muslim ko kuma to wannan ya sani warware hadisai a cikin bukari da muslim wasu malamai su ce ba su yadda da shi ba wannan abu ne sananne a musulunci illa iyaka bambancinka da malaman da suka gabata su suna yi na ilimi ne kai kuma kana yi na jakanci da son zuciya shi ne bambancinka amma wannan abu ne wanda ɗalibin ilimi ya sani malamai da dama sun yi rubutu akan bukari da muslim sun yi rubutu akan hadisai da dama sun ce akwai hadisan da ba su inganta ba ba kai ne mutum na farko ba na'am muna bayan ajinan da kyau ba mu bayan cewa wasu mutane su kafe su ce da abin da ya zo cikin bukari da musulun daidai ne ba mu bayan wannan kuskure ne bukari da musulun duk abin da yake cikinsa mafi yawan abin da yake cikinsu ingantacce ne amma na samun ɗaiɗaikun gurare da sai ba su inganta ba hankali ba zai karɓe su ba kama hadisin iyayen ma'aiki a musulun ya zo amma ba za mu karɓa ba kaman hadisin da yake shabbaha Allah yake sifanta Allah da halittunsa inna Allah khalaqa adama ala surati ba za mu karɓi wannan hadisin ba da ire-irensu suna nan an gane to amma misali fa ka ɗauko akwai abin da suke ce musu annaqdu bil ilmi wa naqdu bil tashakki ka warware hadisi da ilimi ko ka warware shi da son zuciya to shi malamin yana warware hadisai da son zuciya ne kar ka ɗauka kai kadai ne yanda yake nuna ƴan uwansa zan fito muku da sababbin al'amura sai su ɗauka shi kadai ne a duniya ya fara gani aka rama kallahu malamai da dama sun warware waɗannan hadisan saboda bukari da muslim fi nihayatul madafir salihan bayin Allah ne waliyai amma fi nihayatul madafir ba masu mai bane sannan kuma littafin Allah ne kawai baya karban gyara la yati al-batil min bayni dai wala min khalfi al-imam shafi yana cewa wai aballahu an yusihha illa kitabahu Allah ya iya inganta kowane littafi sai littafinsa to da haka idan ka dawo bari mu baka samfur dan ka san wannan abin ƙarya kake da kake cewa wai kai ka fara fito da wannan ba kai kadai bane ga samfur zamu bashi ya je ya duba zai ga abin da muke faɗa din nan ƙarara a cikin hadisai zai gansu a ciki kuma alhamdulillah malaman musulunci akan haka suke tafiya al-imamu daraqutni yayi littafi mai suna al-ilzamat wa tatabbu ya warware hadisai guda 200 bil mukarrar wa bidunil mukarrar kwaya 99 hadisi na bukari kawai hadisan da ya soki bukari a ciki ya soke shi tsakanin 70 zuwa 80 abul fadl ibn ammar ash-shahid yayi littafi mai suna ilalul ahadis fi kutubis sahih muslim ya warware wasu hadisai a cikin sahih muslim al-hafiz al-imam abul faid ibn siddiq al-gumari yayi littafi mai suna al-mughir alal ahadis al-mawdu'a fi jami' sagir a cikin littafin yake cewa inna min ahadisihi ma ahadisa mawdu'atan bil qat'i wa la tatahayyabu al-hukm bil wadi yace a cikin bukari da muslim ana samun wasu daidaikun hadisai kai za su iya daukan wada ima haka abu siddiq al-gumari yace akwai al-imamu abu ali al-gassani al-jayyani yayi littafi mai suna at-tanbihu ala al-awham al-waqi'a fi musnad as-sahih lil-bukhari ya kara yin littafi mai suna at-tanbihu ala al-awham al-waqi'a fi musnad as-sahih li-muslim akwai al-imam abubakar al-baqillani abu hamid al-ghazali al-imam as-sayyidi al-imam ibn manda al-imam ibn jawzi ibn rajab al-hanbali ibn azam al-imam al-bayhaqi at-tirmidhi abu na'im al-asfahani Muhammad Abdu, Imamu Du'at al-Imamu al-Ghazali al-Misri, al-Imamu Zahid al-Kausari musamman hadisan da suka shafi tashbihi wajen Allah, Muhammad Rashidur Rida, Albani yayi wa wani Albani fa yayi wa wani malami mai suna Mahmud Raddi mamdu mahmud mamdu raddi a cikin littafin sa adabu zifafi shi wannan malamin yace a cikin bukari da muslim babu hadisi mu'talli wato da ibi ko ɗaya albani yace jahili ne kai baka san me kake ba a cikin su akwai hadisai da bifai albani ibn usaymin ya mai da hadisi musamman hadisin jassazu bin bas duk waɗannan malaman da aka rawaito sun faɗi cewa ana zamun hadisai ɗaya da ku da basu inganta ba kar ka mai da mutane wawaye ba jahilai bane balantana da kaje kana ɗebo hadisai bir wannan hadisin bai inganta ba kuma an ji an duba sai ga kwakwalwar ka ce da tunanin ka basu inganta ba yawa wannan kenan ya kamata ya gane wannan sannan ya ji abinda malaman mustalau labisi suka tafi suka ce la yalzamu min sihhatil isnadi sihhatul matan dan an ce isnadi an fulani an fulani isnadin ya inganta to ba lallai matanin hadisi ya inganta ba dan haka al-imam Shamsuddin Saraksi yake faɗa a cikin usul yake cewa wa hadisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yufidu al-ilma bi ittibari asali wa inna ma mutawashshuma an-naqlu hadisan manzo Allah mun kalle su suna fa'idantar da ilimi saboda annabi ne ya faɗa amma ina ake samun mushkila an-naqlu wajen turowa an kula ne an kula ne anan ake samun mushkila to ji imamu dini kan tarihi dan haka al-hadisul iraqi ya faɗa a cikin alfiyas yake cewa wa fi sahihi wa da'ifi kasadu fi zahirin lal qat'u wal mutamad in ka ji malama hadisi sun ce maka wannan hadisin sahihi ne ko malama hadisi sun ce maka wannan hadisin da'ifi ne to fa abin da suke nufi sahihi ne bisa kyakkyawan zato amma da iya yiwa annabi ne ba ko kuma da kifi ne bisa kyakkyawan zato amma annabi ya faɗa haka suka faɗa don haka sai ya sa al-imamu zakariya al-ansari cikin littafin sa shi kuma fatul baki ala al-fiyatul iraqi da ya tashi sai ya yi wa wannan baitin sharhi sai ya ce ai fi ma da ara lahu amalan bi zahirin isnadi lal qatau bi sihhatihi aw da'afihi fi nafs al-amr min jawaz al-qat'i wal nisyan ala thiqa wa dhabt wa sirq ala ghayri wannan shine maganar da abin da malamai suka yi da haka malamin zaka dinga magana ka dinga magana na ilimi ba kawai sai ka je ka gama a hukunka zai ka zo ka dauko hadisi wannan hadisin ya saba da kaza haka ake yin ilimi a buɗe ilimi ya zama da ara'a a wurin saka kuma wallahi addini na ga muku na raina shi kwarai da gaske ni dai na raina shi wannan shirman da ko dai na dan baki kima amma yanzu ya zama to sakarai baya gane kawai wallahi billahi baya gane komai baya gane komai to kuma bari mu bashi samfur ba zan yi dogon karatu ba nan za mu gaya mai amma ya je yi ba idan ya sa Allah wai malaman sufayi suna cewa la tuskin jama'a ta da afika fa yu'atiyahu Allah wa yakrimka kullum kaga wani dan uwanka yana cikin musiba sai ka kama dariya kai ke ke ke sai Allah ya ba shi lafiya sai kuma ya dauko rashin lafiya ya dora maka ko ba ka Allah yake ba to dan haka abinda kake faɗa rashin kunyar da kake wa malaman hadisi kun kawo kaza wannan hadisin bai inganta ba to kai ma ka fada cikin ma'azabin ka koma littafin ka al-abadin ala jama'il ma'adin ka je ka duba hadisin dujal da ka kawo ya kawo hadisin dujal to wannan hadisin dujal din hadisi ne wanda yake tare da matsala da iktiraji a cikin sa dan za ka ga hadisin ya ce maka dujal zai fito ta nan sai zai maka ba sanan ne da ta can ne sai ce maka idan sa na dama ne riya a can sai ce maka idan sa na hagu ne shi ma ya bance saboda yana so ya wanke sifar da yake zala da dujali sai dai ɗauko hadisin da ya jefa shi a cikin irin matsalar sarjin da yake wa malamai kai haka shi ma ya fada da alherai da malamai ba shi ma ba zai fada wannan tarkon ba wannan ya kamata yi to daga ƙarshe abin da nake so in bashi kan kujeji idan kace za ka ɗauki hadisai wai za ka yi nakadin hadisai da suke yi wannan hadisin ya saba da wannan dan haka ya saba da wannan ba tare da komawa wajen malamai ne malamai suka ce ba to tabbas za ku yi alƙur'ani za ku goyi ayoyi a cikin alƙur'ani ana samun talaku a zahiri ba amma a zahiri bari ba ku misali kamar faɗin Allah da yake cewa Allah yana cewa wasu ma ku biya idan ka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati wa lan tajida min dunihi mulka ka karanta musu abin da aka yi maka wajibi ya rasulullah daga littafin Allah la mubaddila ku ji la mubaddila babu wani da yake sai ya canza li kalimati kalmomin Allah a wata aya wannan wannan hadisin ya zo wannan aya ta zo a cikin suratul kafi aya ta 27 a cikin suratul nahl Allah sai yake cewa wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil idan mun canza wata aya muka kawo wata aya can kuma Allah ya ce ba a canza aya ko kuna fahimta ba ne canzawa nan kuma ya zo ya ce in mun canza wata aya muka kawo wata aya a wajensa a zahirin fassara wajen wanda bai yi karatu ba sai dauka akwai talagu a nan babu talagu saboda abin da yasa zan bada magani saboda ba wa san mu ma'aje shi ba tare da maganin ba mu ba irin sa bane Allah ya ce la mubaddila babu mai canza da kalimati kalmomin Allah babu mai canzawa ba ni Allah ba zan canza ba ko kun bayyana ni Allah yana da yanci canza amma wani fa la mubaddila to sai Allah kuma ya ce wa idza baddalna aya idan mu su Allah astaghfirullah wani malamin mun yana faɗa an gane ya fassara ke yace yake ta inna la nazzalna dhikra mu su Allah mu muka saukar da alqur'ani to fassara ne ya fassara ta yadda take to Allah yake ta wani za badalna ayatan makana aya in mun canza wata aya a wajen wani aya kaga shi Allah yana da ikon canzawa amma can la mu badila ni kai ko kai ko waye ne ke canzawa kun ga shi kali ya fita wannan kenan tare da ban ma duba me ma ma'anar shi aya kauniya ne ko aya tadbiriya wannan dogon bayani ne ba za mu shiga ba ya duba a wata aya da Allah yake faɗa a cikin wani a cikin suratul nisa'i aya ta 79 Allah yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi in wani abu na alkhairi ya same ka ka sani daga Allah ne in wani mummunan abu ya same ka daga kanka ne a gaba kuma cikin suratul tauba Allah ce yake kullun yusibana illa ma kataballahu duk abin da ya same ka daga Allah ne kullun da me kyan da mara kyan duk daga shi ya za ka yi za ka zo ka ce alkur'ani ya ci karo da junansa to nan ma ba za mu bar ku da kaka ba bari mu yi muku bayani eh ba mu bar ku da kaka ba da Allah yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah da abin da ka gani mai kyau sani daga Allah amma min sayyi'atin fa min nafsika me yasa fa min nafsika saboda an ka burbur da tawo Allah ya baka yanci kana da dama yanzu in ka je ka tsaya a nan bakin titi mota ta mauje ka daga Allah ne amma kana da dama ka gudu mata ko baka da dama Allah ya baka wannan zaɓin ya baka ko idan ka tsaya abu mara kyau ya same ka Allah ya baka daman da zaka iya guduwa dan haka fa min nafsika ka gane amma in ka ga mai kyau din kuma ka tabbatar saboda Allah yana san mai kyau din ya same ka ne wannan ya fita aya da biyu kuma da Allah yake ta lauci bana illa ma ka taballahu lana sai abin da Allah ya rubuta bana akwai abin da malaman tauhidi suke cewa ka bambance tsakanin umarnin Allah da izinin Allah dan bambanci tsakanin umarnin Allah da izinin Allah idan na zo yanzu kan na samu wani yaro ko ce wani ya samu wani yaro ya dalla mai mari haka kawai ya mare shi da izinin Allah amma da umarnin Allah Allah ya umarni ai zalunci amma da Allah bai yi izinin ya mare shi ba sai mare shi to da haka idan wani abu ya zo ya same ka shine ba illa ma ka taballa wurin da abin da ya same ka da izinin Allah ya same ka Allah ya ga dama ne ya same ka ya same ka amma ba lallai da umarnin Allah ba kamar mai shan giya in ya je ya sha giya Allah ne mai umarni ya sha giya amma in Allah bai yi mai izinin ya ga dama ya sha giya ba sai a rike makogaran zai sha to wannan shine kawai ba kama kaga idan an bar shi shi billahi na ba a zama warware ba ko kuwa zai sai mu bar yaran sa da kokonto wallahi sai mu bar su da kokonto to amma dai mu warware amma muna ba shi irin wannan samfara daga karshe samfurtin karshe da za mu ba shi yanzu ya rubu ba gani in ka ce za ka bi wai hadisai sun ci karo da Qur'ani da na koyon da kake yi wannan hadisi ya ci karo da aya kaza ta kaza ta kaza a dauko za ka fada cikin ba'azan annabin da kake cewa za ka kada za ka kuma ka zo da shi bari mu bashi misali ɗaya ko biyu Allah yana faɗa a cikin Alƙur'ani manzo Allah yana cewa la adri ma arju wa la bikum la tabi'u illa ma yuhi ilayya ban san me za a yi da ni a lahira ba ni kawai ina bin abin da Allah ya mun wayi ne kuma ban san ya za a yi da ku ba haka ne sannan manzo Allah ya Allah yana faɗa a cikin manzo Allah law kuntu alamul ghaiba lastaksartu min al-khair da na san gaibi ayat tana gwada waɗannan abubuwan a layin ayoyin annabi bai san gaibi wa zuwa manzo Allah ya san gaibi suna da gaibi amma zahirin ayoyin ma suke gwadawa to idan ka ɗauki wannan ayoyin ya za ka yi da hadisin a sati yau kiyama annabi yadda yake bada labari za mu je wajen wannan annabin ranar kiyama mu ce ba zai iya ba mu je wajen wannan mu ce ba zai iya ba mu je wajen wannan mu ce ba zai iya ba har mu zo kan manzo Allah ya ce ana laha ana laha ana laha hadisin yana gwada girman annabi an yi tashin kiyama ne yanzu annabi kuma ya baka labarin tashin kiyama nan kuma gashi yana ce ma lau kuntu alamul ghaibi lastasabtu min alkhairi da na san ghaibi da na yawaita alheri ya yawaita alheri sallallahu alaihi wasallama ina me ma alkhairi ba annabi ba ai shine alkhairi gaba daya sallallahu alaihi wasallama to da haka irin waɗannan idan ka goye yanzu misali in ka kore wannan hadisan da suke gwada girman manzo Allah a filin tashin kiyama manzo Allah yana cewa ni ne farkon wanda zan je kwankwasa kofar aljanna a cewa ya in ce ni ne Muhammadu a bude min da ni da fakiran mu ne mu shiga sai ka zo ka ce wannan ayar manzo Allah ya faɗi gaibu bai san gaibu ba ya faɗa abin da ka sani hadisin ruguza annabi kai ko daga shi kai ruguza annabi kai dan haka ma haka za su rabin ibli ya sa'ad ba haka ake kora rakuman ba karama kallau a hankali ake yin karama dan haka muna ba malam dan tabo da sabbai yayi hakuri yayi hakuri duk wannan shirman da yake yi wallahi garin da ya mutu manufarsa wallahi wannan kuma zan rantsi wallahi yakan kawo waɗannan abin ne saboda yana ganin kaman baki ne a kwakwalan mutane in ya faɗa sunansa sai ya ɗagu ya samu shahara ba tare da ya lura da cewa yana zubar da alfarman manzo Allah ba ya yadda ya zubar da alfarman manzo Allah kan ya daga alfarman sai sanu haka yake sannan kuma kai da kake cewa mutane suna neman suna kai ba neman suna ba da kake cewa za ka yi mukabala da sarkin garo da sarkin garo to ba suna kake nema ba zo kai mukabala da mu yan tukulaye almajirai zo kai mukabala da mu wani ya kira ni wai me yasa muke ta cewa zamu yi mai raddi ba mu kira shi mukabala ba to aka rama kallahu ba shi ka ji mu daga kan mimbari malam dan tabora muna ga yatan ka mukabala ko kai kake yace mu zamu a sa lokaci sai dai iyaka daya ko san mu ba wawaye bane bari mu gaya bane sai an ayyana mu yawwa sai an ayyana mu ai kun san wayar da suka yi da rayu rijiyar lemu sai ya nemi rayu rijiyar lemu ya ayyana mai wani shi kuma yana da wani sai yace ai littafin ka ne ka go mu zauna shi kuma yace a'a ka gaya min da ni ne da ne ne da ka yace a kai baka rubuta littafin ka to
a gaida dakta eh da ke a gaida dakta to mu mun yadda wallahi za mu yi mukabala kawai matsala ɗaya muke so ayyana maudu'i mu zauna a gurin da ba gurin mu ba ba gurin ka ba ba gurin mu ba ba gurin ka ba ayyana maudu'i a ce maudu'i kaza akan kaza a yi Allah wallahi zai ga buwayar fai da shi obarai wallahi zai ga buwayar fai da shi obarai Allah ina gaya muku sai ya je kasa da ya je kasa Allah eh to ba damuwa ya tambaye su ya tambaye su shi yanzu ya zama to wani sharru makana ne kusan ya fi lalata dan wannan sharrin da ya da ai da ba ta yada idala ba ta da ƙarya yake yi wanda zai ce muku yana son a yi mutum ya zo ya ga muku annabi kawai ƙarya ne ba annabi yake so ba ƙarya ne in Allah kuma ai raddi ne wa ɗan izala su kana ma ɗan izala raddi sai ce ta wasu ni ba ki da annabi ka nufi Allah kawai kai ko ka ce ba isa annabi Allah ba sai a mai kasar annabi to annabi ne mara yin wayan ka za ka je kai tsaye kai ka tsaye baka bi kano wasu da ba sarkin garin ku baka isa ka kai shi ba sai da wasu da kai manzo Allah ne za ka je kansa in an ce wa annabi wa anta babu ma kullu min atawu min ghairi kala yaqulu annabi ne kofar Allah duk wanda ya zo wa Allah ba da annabi ba zai shiga wato dole ya zamana sahabban manzo Allah su ne kofa na shiga fadar manzo Allah ka mai da sahabban annabi su ne wato microscope da za su yi maka zoomin din girman annabi tabarau ne da zaka sa ka ga girman annabi kurukuru su ne sabon annabi in babu su ba za ka taba ganin girman manzo Allah ba wannan shi ne magana ta gaskiya Allah ubangiji ya sa abin da muka faɗa daidai ya amfani al'ummar manzo Allah wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sa kar wani ya aiki da shi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma da suke wannan abin Allah ya shirye su idan waɗansu da suke tare da su sun ji wannan majalisi ya yi daɗi Allah ya ba su hakuri Allah ya baka hakuri a rabu illa islam yawa gyara kawai ne nake so ba wai wani abu bane yawa dan haka Allah ya ba su hakuri wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Lajji tarin insha Allah الحمد لله الله يجزاك وسيدي ابو زكي السعيد الشاني da alkhairi wato kuma maki a cikin kasadin da ya na wannan karo wannan mutum in an ce yana mora wuri ma gaskiya dalili kuwa shi ne farkon maganar da yi wallahi qur'ani kawai yake mai raddi shi kamar wani wawa ne yana magana bai san me yake yana cewa shi yanzu kuna ji mai kasadinsa ya daina ce masa abdul jabbar na so ka bara sai yake ce masa abdul jabbar ka bara da yaso sai ke ce ko kun san me yasa ba na danganta kaina da babana wai da da da na san so na so ka bara sai ke ce wai abin da yasa an ce baban sun hada su tare saboda haka bai kamata a ce ya hada babansa da umarwa da aka ji aka gama aka gama sai ke cewa ai shi abin da ya sama baya yi saboda wato karibu sai ya dauki karibu ya zazzaki karibu ya zazzaki karibu to a nan bari ga muka kuma bari qur'ani da Allah ne ya gaya mana qur'ani cewa yace dubuhum bi abatihim huwa afsadu inda Allah ku kira su da sunan iyayensu shi kuma sai yace ina shi kada sake kiransa da sunan babansa to ana ko wani sirri guda daya ya taba cewa a cikin ƴaƴan babansa akwai wanda yake ba ɗan haram ko kun gane wani magana cikin da mu'assasa ta jiya nan ya ce akwai tsakaninsa da karibu akwai wanda yake ba ɗan babansa ba ba na yana zargin karibu shi ɗan shege shi haka ne shekaribu shekaribu ana nan ana nan sai ya ce idan ya yi sulhu da shekaru shi ɗan zina ne sai ya zo ya yi sulhu da shekaru da yake nan ya ji tabbatar cewa nan ma muna jinsa muna jinsa sai Allah ya kama shi cikin kasar din nan sai ya ce yanzu ni a daina da mutane da su ga baba saboda haka daga yanzu kar a sake irin shehu nasiru kabara a dangana da shi abdul jabbar shehu nasiru magana ta fito ko ba ta fito ba daga yanzu shi ba dan shehu nasiru kabara ba ne ba baki waye ba bakinsa a bakinsa kaga magana ta mutu in wawa yana magana maka mutane suna ji ba ba gaskiya bane to wannan sako ne sako na biyu da muke so mu isa da jama'a wallahi wannan rabbi da muke wallahi wallahi ba wai muna yin sa kawai don daɗin ranmu ne mai rafi mu more a'a muna yi ne saboda mabiya don inda shi ne yanzu masu kira mu ce wanda mutum ya haukace musamman mutanen mu ɗan faida mutum ya kada kawai gudu mutum ta zikiri kawai la ilaha illallah gudu gudu haka mutum a ba haka ba ne wallahi idan kana bin a whatsapp kana bin facebook za ka dinga gani abin mamaki dan shiya idan zai zaki sai dinga mamaki ba wai zai ce maka mu a shi'a mu zai na baka kanzali bane a ba haka suke yi ba yadda abdi jabbar yake yi din nan haka suke ba da mutane sai ce bari mu je mu ɗauko a cikin littafin shi sai su ɗauko ma littafin wani hadisi wanda yake da shubha a cikinsa sai su ce maka ai gashi an ce sayar firunan da kuma mulbagiya ya amma kuma haka bane da irin wannan hadisin kaifiyatul bagiya da wannan al'umma wato wasu mutane azzalimai za su za su kashe ka sai su ce to ai zuwa ne azzalimai da haka sai ka bin kana hawa kana hawa sai ka samu in ana ce maka a wane ne ma'auye ne wane ne wane ne har ka je cikin wata wasa ba malam nasiru kana hawa tare da shi muna kallon abin mamaki yanzu mutum ya kira sun da maka ya ce na ana tun da sun gana jin abin da labari a saboda haka na rinda da ala kun ga wannan mutumin ni na gaya muku nan mu je mu je zuwa sai na abaka sai ya la'ance su kam yanzu abin da yasa siyasa ne da duniya da siyasa mace Najeriya in ya fito ya ce ya zage su kai tsaye to za a gare saboda haka sai dinka ɗauko hadisai da dinka ɗauko wasu abubuwa masu shubha yana manta mutane da shi don haka muna kira shi ashabul tawhid kun gane su ji tsoron Allah su duba abin da muke gaya musu a gaskiya ga sai ya ga biya na tsaro ya masa hidima a aljihunsa har karatu da ya sa a biyu ko ba gaskiya bane da shekara biyu amma saboda gaskiya ce ya ga baya bin Allah baya bin wanzu Allah baya bin sumanci sai ya wajar da shi ko ba gaskiya bane ire ire su suna da yawa da haka ku zo in kadiriyar za ku bi ku bi kadiriyar karkashin cin karin shi ne kalifan kadiriya na gaskiya ko kuna zaki karin billa kuna da matsala da shi ya goma da shi saboda me ya rike yana nan yana rike da kadiriyarsa ya kadiriyarsa amma abun mamaki yana zagin sa ya kashe wani ya kashe wani ya kashe wani magana ɗaya kullum to Allah ya shirye su kuma alhamdulillah wannan shine karshen wannan gaba namu muna muku fatan alkhairi kowa da kowa Allah ya bada shi gida lafiya Allah ya tura a Allah ya bada mutane baki lafiya a yi ga sai jama'a nasir shi ma ya kamata a ce ya ɗan yi tare ko da na minti biyar saboda ya albarkaci wannan taro da kuke shi insha Allah kun ga jama'a nasir sanan magana magana ne وعليكم السلام
kamar yadda ake so muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ya gamsar kuma ya zamo dukkanin abin da ake bukata a kansa ya yi sa albarkar sun na rasu da ya sallallahu alaihi wa sallam hakika duk abin da za a yi san masa ko ya isa ba abin da ya rage shi ne jan hankali ga dukkanin yan uwa musulmi zai da mu tashi daga baccin da muke ciki mu buɗe kunnenmu mu tashi daga kurumtan da muke ciki mu san barazanan da ta fuskance mu musamman mu sufaye an san mu da girmama annabi Muhammadu idan kaza an ce ma sahabi a wasa ko a Hausa an fassara abinda ake nufi aboki to na san ko kai ne macakar abokinka na da kima a wajenka wani ba zai nuna ma yana son ka kuma a gaban ka yana tuzarta abokinka ba sai aka mu sani cewa sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama falalansu abu ne mai girma kuma wannan mutumi mal abdul-jabbar da ya fito yana irin wa'in maganganu babban sako mafi girma shine duk wannan raddiddikan da ya ga ana yi kawai sai dai saurara da zai magana kawai sai ce wasu yara ne komi inda ya faɗa kawai sai ce wai wasu yara ne
kamar yadda shawul hadi yake faɗi abinda yan uwa da yawa sufaye suke faɗi da sauran mutan gari sai ka ji an ce a abu abdul jabbar ai mahaukaci ne mahaukaci ne kawai abin shi ta zagin sabon annabi mahaukaci ne to amma yanzu a matsayin mahaukaci sai gashi ya zagi manzan Allah in maganganun da sai da fati ya kawo hadisin nan da ake ce sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ruwaya na imam Anas wanda manzan Allah sallallahu alaihi sahabin manzan Allah ya daga riga ya sumbanci manzan Allah Abdul Jabbar da ya tashi fasarawa da kaji asalin abin da ya faɗa da duka taron nan da a watse da Allah ya isa alkashu a larabci duk wani ma'anan da aka ma'anarsa ɗaya ne babu wani ma'ana na sharri da da jabar ya je nemo sai je nemo wai har yana misaltawa da al'aura mutumin da ya sumbanci jikin manzon Allah ta kafaɗarsa ta baya amma wai yana sumbanta yana misalta abin da BF annabi Muhammadu fa kuma wai a ce wai wai hece wai wannan duk wanda ya faɗa da ni akan wannan abin yana yi da annabi Muhammadu ne ta yaya kuma to wannan maganar babu shi mun ji labari dai sahabin nan daga riga yayi manzo Allah daga riga yayi ta ina ne kuma a riga to duka irin wayannan fa abin da yasa muke nuna yan washi ne mu gudu tare mu tsira tare ya ishe ku ishara yau tambaya daya shine abin da ya kamata ku samu amsansa abin da na gaba suka mutu da shi suna la ilaha illallah shi da mu yi mu ma mutu muna la ilaha illallah matukar ka yadda da shehu abdulkadir jilani kace kana kadiriya ka yadda da shehu ahmad tijani kace kana tijaniya ka yadda cewa wa'innan na gaba ne a wajen manzon Allah ya kamata ka duba tarihin su ka duba tafiyar su idan tafiyar su bai gamsar da kai ba sake ka shi anka ba laifi amma ka zo ka fake da shi a tijani kuma kana zagin shi ya yabi dukkanin sahabban annabi Muhammad kai kuma ka ce duk wanda yake da wannan aqidan nasibi ne dan wuta ne makiyin imamu ali ne saka sako mafi girma shine malam abdul jabbar ba kawai zallar raddi ne bukatan gare shi ba yayi kokari ya saka lokaci ya saka rana ina mai rantsuwa da Allah ya saka lokaci ya saka rana billahi allazi la ilaha illa huwa akan wannan matsala da ya dauko yana kurari yana cika baki yana kumfa yana yawo wallahi sai ya raina kansa sai ya so da uwarsa ba ta haife shi ba matukar ya yadda ya saka rana akan a tattauna akan wa'innan matsaloli da yake taɓa sahabban annai muhammadu sai haka mu sani cewa duk wani kuje ya ji hadisi na dubu kaza na dubu goma na dubu talatin na dubu ishirin duk ƙarya ne ga abin da hadisi ya kumsa ga abin da shi ke kumsa tambaya ɗaya ne nake so dukkan ɗalibansa su masa mu yanzu mun masa da ya ce yara ne ba zai ba da amsa ba kuma ba wani shekaru ba ne shekarun bai fiye ba mu shekara goma shekara sha ɗaya irin duka wannan ne shekarun amma yanzu ya ɗaura kan shekaru kana nan shagir har yanzu baka yi gemu ba ga gemu a fuskar mu dumu gumu amma kuma kana ce wai kai yara ne yara ne wannan duka gani alamun bagirarwa ne to abu ɗaya da nake nufi shine yan uwa kuna tambayan su duk abin da Abdulbar ya faɗa ya zo ce an cewa annabi kaza an cewa annabi kaza muna da imanin cewa dai yana da malaman da suka karantar da shi haka ne littafi dai ya ce imam bukhari imam bukhari bai faɗi wannan maganan ba ba magani ba imam muslim bai faɗa ba abu daud bai faɗa ba duka in ka dinga kawo ashabu sunan masani duka babu wanda ya kawo to ya kamata ya kawo mana littafin da malam nasiru ashak nasir kabara ya fassara wa inna abin da yake fassarawan a irin yanda ya fassara wannan tambaya na farko kenan idan ku an rasa a wajen malamai aka zo malam nasiru shak nasir kabara ma ba samu ba to mun nan sun yana da malami bayan shak nasir kabara ya rasu abdul jabbar bai gama karatu ba da bakin sa yace Sheikh Nasir Kabar ya rasu bai karanta muktasar ba ya koma wajen babban shehi Sheikh Khalifa Sheikh Khalifa Qaribullah Sheikh Khalifa Qaribullah nan yaji a babban shehi babban shehi to ya je samu Sheikh Khalifa Qaribullah ya nuna mana shi ya fassara masa ya kawo mana fassaran mu in dai Sheikh Khalifa Qaribullah fassara da mu iya yadda tunda shi ya samu ijaza daga Malam Nasiru ma'ana yaddan da zamu yi eh da mu yadda cewa Malam Nasiru ya fassara da haka amma fa baka da magabaci ko daya kai kadai ne ka kirkiri wannan fikira kun yadda cewa dukkanin malaman baya dukkanin su munafikai ne ƙarya ne suka yi dukkanin malaman baya jahilai ne ba san larabci ba larabawan su da bakakin fatan su yau ne abdul jabbar ya zamo yayi karatu a daki shi kadai shi kadai yake karatu a daki kirjin shi tafi karfin kwamfuta ya na kawo abin da babu Allah shirye mu Allah kuma ya sa mu cika da imani kuma ina ƙara jan hankali zan yi kira ga da yawan mutanen da suke da'awan cewa suna son manzan Allah ya kamata mu ga alamun san annabin da ake faɗi mun san lokacin da wani makiyin Allah ya zagi yayi su'ul adabi ma ba zagi ba yayi su'ul adabi wa annabi Muhammadu su'ul adabi yayi wa manzan Allah yau ga wanda yake zagin annabi da harshensa wasu suka tashi suka dinga zanga zanga ba ma yi shehu Ibrahim suka dinga dauko ta shehu Ibrahim suna ta a hanya ai ya ce shi masoyin shehu Ibrahim ne saka mu ba mu yin shehu Ibrahim an yi haka a garuruwa da dama daga cikinsu akwai irin su malam aiwaye ne usman mai dubin siya ya fito yana waka yana tsini wa yana kiran sunan shubrayin yana zage shubrayin karama shubrayin ta cinye shi take zage manzan Allah hede je ci dan kwanaki a kurkuku ya kira sunan shehu ibrahim radiyallahu anhu wane ne kaza sai a ce shehu ne wane ne kazibi a kira sunan shehu ibrahim wane ne kaza a kira sunan shehu ibrahim sai ya ce wane ne kaza sai aka kira sunan manzan Allah karama shehu ibrahim ne sara sirruhu walwa'i wa kulliya sirruhu sai gashi nan yana kiran shehu ibrahim din ashe wannan yake nuna maka kana yawan fadin shehu ibrahim ba da ka san lokacin da kana kiran annabi muhammad ba sai gashi ta kama shi to amma yau an taba manzon Allah kun ji wani ya motsa ina irin su wansa kasuyoni wanda ya dinga zagin sayyidina umar yana kakakakaka wai sai na umar ya taba manzan Allah ya ce yau ya yi magana ya fito ya magana duk wanda yake nuna yana kishin manzan Allah irin su shek shek waye ne jambulo ya tara yara shi ta waka annabi sak annabin dai ba kowa shi annabi muhammadu to yau ina manzan Allah da kuke kira maganan gaskiya ne dukkanin wanda yake da'awar yana tare da manzan Allah ko na kare darajar manzan Allah to ga wajen kare darajar annabi Muhammadu abinda dan Tamore ya faɗa na daddanna muryarsa a cikin karatun da muka yi dan takaitacciya mai suna As-Sarim al-Battar fi raddi ala jumjumati Abdul Jabbar wallahi duk kunnawa ɗaya hinayi Allah ya isa zaka je inda ake iya zagin manzan Allah kuma mutane suna zaune lafiya saka Allah ya kiyaye mu Shu'abul Fati da ya gabatar da wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara lafiya Allah ya kara nisan kwana Shawul Hadi da ya kokari wajen gabatarwa Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi Shawman Junaidu yau ranar angwancinsa to Allah ya sa ya zamo zuri'a ɗaya ba Allah kuma ya albarka ma wannan aure sauran matasa da suke kokarin shirya yin auren kuma Allah musu hanyoyi Allah ya mana fatahi dan fatahin sayyidina Rasulullahi Allah kara maulan mu shehu lafiya dukkanin shehunan mu Allah kara musu lafiya yayin mu Allah saka musu da alkhairi duk wanda suka zo kuma Allah mai da kowa gidansu lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتي الحمد لله